بسم الله الرحمن الرحيم والأربعة والعشرون لثمن مع سدس to shi muna faɗan dai a kalai wanda ake raba gado da su wanda muka ce su su bakwai ne. Ah, a cikin su to a ciki ha akwai ashirin da hudu ne ce ita ma ashirin da hudu tana zuwa ne su muni tana zuwa da saboda su muni
نعم ba a su duka نعم نعم tare su duka
كذا kuma وجسم wannan masu su duka da masu su ne suka yi da sai ga aka nan gara ya koma da ashirin da hudu nan sale كذا وجسم wani da aka mutu aka ban mata kaga mata ya kamata su ci rubi ko Na.
ba mai dare ta نعم نعم وأم Ba uwa ita kuma uwa ya kamata su ci na في آه، sulusi ko إيه
sulusi ita kuma ba mai dare ta نعم ko نعم وابن to da da ka ga mai dare shi kenan مم.
ka san haka ne yanzu mata saboda ta ta koma ثمن ta koma sun daga takwas kenan ita kuma uwa saboda akwai da ta koma سدس
ne shida
نعم kaga in an samu yau masu tumuri da masu don haka haka asalin abin zai zama daga ashirin da hudu domin yanzu in ka shigar da shi da ina cikin ashirin da hudu za ka za ka cinye da bazi ne kawai da biyu kuma ta ka shiga cikin shi da hudu ta cinye daya a cikin biyu ka gani su tawafiki da miski ke نعم don an samu tawafiki da miski sai a shafa rabin wannan مم.
shidan kaga shara uku kenan uku sharan uku sai ka buji takwas kenan kaga ya zama da hadaku kenan ashirin da hudu ko kuma a'a ka tafi rabin wannan مم.
kaga hudu kenan ka bar hudu hudun sai ka buji wannan shidan ne shi kuma ya zama da takwas kenan ashirin da hudu ne نعم to ala ayi hada kowanne kai dai a cikin magana kowanne rabi daga cikin shafi نعم ka buji ɗaya za ka samu ashirin da hudu dalilin da ya sa kenan ka ga yanzu matsala za ta zama daga ashirin da hudu نعم saboda ga mutum ne ba mutum to a cikin wannan abin da mutum da shi za a raba gane za a raba shi wannan cikin mu ne kaga a samanin wannan ya zama shirin kenan ko ya zama uku kenan samanin ashirin uku ko نعم shi kuma a waye ɗan uwa ko kuma uwa hudu sun ashirin da hudu ya zama hudu kenan ko to kaga hudun ka hada da da uku da uku muka ce ko مم.
a ranar bakwai kenan shawaran to kuma duk shawaran ɗani da su ma mace da ga kwashe da wasu wasu da wani نعم أو مع الثلثين ko kuma tare da su misali wasu tana zuwa don tumami a silifi da kuma sulisani tana zuwa don waɗannan abubuwa shi kuma ina misali
كذا وجسم kamar yadda aka mutu aka bin mata
وابنتين da kuma ya a yau kaga ibn sayyid nan sun sa yanzu da yake za ta zama tumami ya ce مم.
ibn sayyid su kuma sulisani ba su ثلثين.
ba نعم
sannan ne وعاسد da haka da haka نعم to kaga in ya zama to da ya ce au ma'a shi yana cewa ba zai zama ma'an guda biyu bane kenan ya zama lutumunin ne ma'a sulusai ne ya zama tumuni kenan tare da sulusai kuma ma ba ke yi ba gane ba yana nufin tumuni da sulusi da sulusai نعم eh ba haka yake yana nufin tumuni sulusani ba haka da ma gajiya
shi ne aka nuna ne kuma wanda kaga shi ma dai kamar yadda muka raba a nan wajen misali ne a nan kaga shi ma da uku ne tun daga uku ne kawai kaga uku za ka bugi shida ne ko shi ne abin da ba ka bugi uku sau shida domin kaga uku duk da cikin shida
cikin ni takwas takwas ne kaga ai nawa za ta cinye biyu za ta cinye
Biyu za ta rage biyu ta zo ta shiga cikin uku nawa za ta rage Daya.
ɗaya kaga ta bayi ne ta bayi ne ku shi fara ma ya ɗaukar kawai asalin ake abu ya ɗaya asalin kawai ba wani mai zai abu ta haka shi ma yanzu uku za ka ɗaura shi abu ki takwas da ita na yawa kaga uku ya ya zama da dago shi ma ashirin da hudu za ka samu na daga ashirin da hudu ne shi ma za ka samu ita wannan a ba ta sumu ne ita mata Hmm.
a ba ta sumu ne uku kenan Na'am.
ibnu taymi a ba su misali Na'am.
misalin ashirin da hudu kaga ya zama sha nawa kenan Sha shida.
sha shida kenan sha shida aka ba da sha shida a sha shida ga- ga uku
Sha a tara.
sha tara kenan sauran kuma sai aka yi ne Abu samu kashi biyar.
eh
Na'am. Wata ule ila sab'atin wa ishirina.
tana aunantuwa zuwa ashirin da bakwai Na'am.
ashirin da bakwai kaga maka ne an aulanta ne kenan aulanta uku ne aka aulanta kenan uku dangane da rabon ashirin da bakwai ne ne shi
Sumu.
sumun kaga an aulanta sumun ne ka aulanta sumun sumun ne ka aulanta sumun sumun ne
Na'am. Kaza wajen kamar da aka mutu aka ban mata
na'am wa abawaini uwa da uba
wa bintaini.
da kai ne kaga uwa ta da zuma ta kuma kuma ne saboda akwai da ke ba Hmm.
sannan abu wani Na'am.
uwa da uba Na'am.
wanda bai kai sunan karo uwa da uba ne yanzu kowane a sunan ko Na'am.
kaga uwa uwa za ta ce uwa ma zai ce Na'am.
cewa
Sai su sai su yara ne.
kai za su ne misali Su lisani.
kaga aka aka zubi rabon da wannan da wannan kamar shi ne iri ɗaya shi ne Na'am.
sai ka sami uku za ta iya shirya cikin shida sai ma ka sami Hmm.
kaga za ka samu kuɗi da Na'am.
shi ma haka za ka samu kuɗi da nufi ne Na'am.
aka samu kuɗi da nufi ka ɗauki rabon da ya kama da ya shi ma ya zama da wadda kuma Na'am. Shirin da hudu.
kuma da wadda kuma ashirin da hudu zai ji ala ɗaya na ashirin da hudu Na'am.
ashirin da hudu ne shi za ka zo ka raba mata za a ba da tumuru uku ko Na'am.
sai waye sai uba za a ba da Na'am.
jiki hudu kenan ko Eh.
uwa za a ba da jiki Na'am.
hudu kenan Hmm.
sai wa sai bin kenan Na'am.
za a ba su misali Na'am.
misali ma kenan sha gida Na'am.
in ka haɗa nan gida sha shida da kwakwa suna da
Shirin da hudu.
ashirin da hudu ga uku Eh. Shirin da ala hudu.
ashirin da bakwai kenan shi ne amma ita wannan bayan muka ba wannan uku Mata.
mata ce muka bata Hmm.
shi ne da yake dole a masa rabu ba da can aula a kwarai a wa abu ne ko ba ba rabu ba to da ke na a cikin rabon wannan da ke ne a cikin ke a cikin a cikin ake Aula.
ake yin aula Na'am.
eh domin an bayar da zaki za a ga cewa uku ba ta ƙara ba a cikin rabon Na'am.
sai a cikin a musu aula sai a ƙara musu shi ne zama a cikin rabon kwai Na'am.
wahiyar min bari Wajiyar mimbariyar.
duk min bariya Na'am.
a abubuwan ba haka bane ita wannan magana min bariya din a mace eh, mace ita ce ake auna hukunta gaba ɗaya Na'am.
ita an kira matsala min bariya Na'am.
domin asalinta ita wata mata ce da ke da da ya mutu sai ba uwansa da ubansa da ƴaƴansa guda biyu da aka zo aka raba gadon gaba ɗaya ita matar sai aka raba gadon ba da ita Na'am.
saboda haka sirgi ta kai kara idan sai na ali Na'am.
a lokacin yana yana wannan Na'am.
yana yana kudu ba lokacin yana cikin kudu ba ita kuma tana gaya mata karar Na'am.
cewa ni ne na ya ga uwarsa da uwarsa da rayu da kuma ni kuma aka ce da yanzu ba da shi ne a matsalar sai tana a lokacin yana wata bayana alhamdulillah yallazi ya kuma bil haqqi qada'a wa ilayhi al-ma'ab wa ruj'a ta zo daidai nan wajen ita kuma ta gawa gawa wasu ne sai ki tsara sumuna hasisa
Na'am.
tsara ka sumuninta a nan wajen ya koma ciki kamar yau Na'am.
saboda haka yau in ka duba ya ga ɗaya a cikin tara ne ba ɗaya a cikin takwas Okay.
domin wannan uku ai ciki ne a cikin dangane da Ashirin da bakwai. Ƙwarai.
to dalilin da abin da sa kenan yanzu sai shi tsara kuma na hasa irin sai inda yake ta wari shi kawai sai ta wari shi a kawai da ya ba ta amsa kawai cikin cikin hudu ba Eh, yake tsara kuma na hasa su a shi kuma ya zarce da hudu ba sa kawai abul hasan an bada an bada an bada an bada an bada shi ne dalilin abin da ke Na'am.
da shi din da zo za a ga rabanta ya zama tuci ne ba ba wannan na'am
ba ba tun ba na'am eh na'am wala yastamilu thumunun wa rubu'un to don kuma yana gaya maka a cikin rabon gado idan ka zo ka kuma nan wajen ba mun ga sudisi mun ga tumun ko na'am ka ga daga nan wajen ai za mu sanya zama raba ko Mm.
akwai rabonin da ba za su taba haduwa ba wajen gado na'am saboda ka idan daga ƙarshe ka zo kai girgize girgizen ka kan ka samu wata matsaloli guda biyu wanda a cikin waɗanda za mu fara to ka san akwai gyara kawai a koma a sake zuwa ba zai yi bane eh, ba za su taba haduwa bane kawai na'am
kafin ka zo to ka san cewa lallai lallai ma akwai gyara na'am su wannan matsalolin su yake da gyara na'am shi ne ke wala yake wala yake nu'u thumunun wa rubu'un kuma ni da rubi ba ta taba haɗuwa na'am zai taɓa yi ba domin in ka duba waye da su turo mata
idan ne idan ne idan akwai aka mai samu tsare haƙi ka, Na.
idan mai tsare ka waye ki rubi ce na'am mata Mm.
idan ba mai tsare ka haka ko na'am ya za a ce yau mace ga mai tsare ta ga ga wanda ga shi ba- baya nan kuma ga shi na nan idan baya nan ba ɗa kenan ta ci rubi in akwai ɗa ta ci rubi thumun eh ya za a ce kuma tana ci rubi tana ci rubi da zai yi ba haka ba zai yi ba haka wannan ɗan yana nan baya nan kenan.
Mm.
haka ba zai yi ba amma dai yana nan in ma ba in baya nan ruhi rubu'un kaga ba dama ta haɗu kenan a ce tana cin riga na'am bai yi ba. ko kuma ka ce a shi miji shi ke cin ruhi a shi ke cin ruhi
idan da da idan akwai ɗa mace kuma ita take cin tumuni ita kuma a shi idan da da idan akwai ɗa ko to yau ya za a zo a ce waye ya mutu kenan mijin ne ya mutu duk gasu na nan waye ya mutu za a ci garan mijin tun daga miji ga mata kenan na'am ko haka ne kaga ba zai yi ba shi ba kaga shi ma shi za ku tabbatar masa ladan din da kake ka zo ka raba karshen girgizi ne da rabanka da shi rabanka shi kan ka kare da hudu da da biyar da takwas da takwas ba za a bai yara ba ba zai ba zai yi ba Eh,
wala tulutun haka na tudu bayan da za a ce ka zo ka haɗu da ah, tumuni da kuma tudu shi ya ba sa rabuwa kuma kamar yadda muka faɗa wa uwa ai mata ko su ke cin tumuni na'am idan me idan da akwai da za a faɗa wanda ya tsare ta na'am ita kuma uwa sai take jin sulusi idan ba mai idan tsare ba in akwai mai tsare sai ta koma sulusi kaga a shi kenan dan nan da yake nan da ya tashi mace daga cin rubiki ta tafi ta thumun koma tumuli shi ne ya kamata ya tashi uwa Daga daga cin sulusi.
sulusi koma sulusi kaga a shi kenan ai ta tafi sulusi babu ɗani kaga ita kuma wannan ba za ta ci tumuli ba za ta koma rubiki na'am
sai ka bayan da za ta kuma wannan rabar na'am don ba zai yi a ce hajji yana nan baya duk wa'annan kuma ba ta
na'am tatu hazul mas'alatu in za ka yi rabon gado Mhm.
su kasar rike matsala ana adadin zukurul asabati da adadin mazajen asibai fi darajatiha da ke cikin darajarta na'am wa adadi inatihi da kuma adadin matansu
na'am wato idan misali aka baka ce wasu maza ne ga rabo amma rabon ba masu rabon gado ne da faradi ba kamar da za a ce da sun rubi ko mace sulusi ko mace sulusi ko wani abu in ka zo kawai ya yayi da aka mutu aka bari Mhm.
kawai sai ka tara kawunan su mazajen ka tara kawunan matan kawai na'am
ko kuma ka tara kawunan matan ga shi nan wa adadi walihi na'am wa li'ati zukurihim kuma ninkin nan na suriyan mazaje kowane ka kowane ka tura maza biyu mata biyu to da haka idan kana da matan nan guda biyu kaga kowace ka dauka za ta ci daidai matsalan to sai ka ce kowace ninkin abin da za ta ci shi ne mutum kawai daga haka za ka tafi matsalan kawai na'am to da haka idan maza guda biyu ne mace guda ɗaya matsala a ce mace za ta samu naira goma guda ɗaya mutum namiji zai samu naira ashirin saboda haka in mazan nan guda goma ne sai ka ashirin su goma shi ne abin adadin abin da za su samu kenan in kuma matan nan ko su su nawa ne wannan naira goma goma su arzikin su na'am to don ta haka daga nan ne a matsala za ta za ta a kan ta yi domin da ƙarshe dai abin da ake son a yi da zakar mutum a hannun da su yana rawar mutum biyu ne a ba na mutum abin da ake son a samu
fa'in istamalat ala farli idan ita rabo sai ya zama ya taru a bisa farin labura ɗaya
to min maharaji to daga wannan marajin za a fita na'am maka ba za ka samu gaba ɗaya masu cin kaza masu cin kaza masu cin kaza aka shafe aka shafe wannan sai aka samu kawai gida ɗaya shine shara kamar a ce takwas shi da shara ko shi da ita ce shara Mm.
duk sauran abubuwan za su iya shigewa ciki Na'am.
idan ta cinye Na'am.
sai a ce min maharaji sai a ce daga shidan ne kawai Na'am.
daga duk wanda zai zo daga shidan kawai za a ba shi wani ya ci siliki wani ya ci siliki wani ya ci haka haka haka
Aw ala farlaini ko kuma a ba ya isa farilla guda biyu kamar yanzu yadda muka haɗa shida ɗin nan da takwas. Eh.
kaga farilla guda biyu Na'am. Nazarta.
an kai haka su nazarta Na'am.
sai ka duba ka dubu farillan guda biyu duk su zai kasance
Fa in da bayana.
kalli wannan kalli wannan Na'am.
menene ah, wato alaƙa su Na'am.
guda biyu Mhm.
menene relations din su tsakanin sumuni da ɗaya da biyu kamar yanzu yadda muka duba a da muka dubi shida muka dubi takwas sai muka ce shida za ta iya shigewa cikin takwas No.
a rage biyu biyu za ta iya dawa ta shige cikin shida uku sai muka ce ɗaya a cikin biyu nufi sai muka ce to abin da yake alaƙa tsakanin su biyu tawabiki da nufi shi inda aka samu tawabiki kuma shafa rabin ɗaya ake a ɗauki rabin a biki kansa rabin ko kuma ka shafa rabin wancan ɗin ka ɗauki rabin ka biki wannan in takwas da shida ne ka duba suke tawabiki da nufi sai ka shafa rabin shida ka ga shafa uku kenan ka ba uku uku sai ka ɗauki daga biki takwas ka ga zama ashirin da hudu. ko kuma ka saba rabin takwas hudu kenan ka bo hudu hudu sai ka ɗauki su kamje shida da ita shi ma an ka ɗauka ashirin da hudu sai shida ashirin da hudu. ala ya hana kowanne ka dama ka shafa ɗaya ka bar rabi rabin ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya shi kenan inda tawabu ita ji an ce an samu kawai haka nan Na'am.
ko kuma a'a rabayi ne kamar yadda muka samu a wannan rabon kaga mun ce da uku yau ɗaya rabon uku ne ɗaya kuma rabon takwas uku idan a uku nan zai shiga cikin takwas biyu za ta rage biyu nan ka dawo da ita ta shiga cikin biyu uku in ta shiga ciki za ta rage ɗaya idan abin da aka samu rabo ɗaya ya shiga cikin ɗaya ya rage ɗaya kamar hudu da biyar ko uku da biyu kaga ɗaya za ta rage Na'am.
sai a ce Ka bayi.
ta bayi su kuma kayan da ta bayi ba na shafi shafi kawai ka ɗauki ɗaya ka bugi ɗaya kawai sai ka sai ka ɗauki uku gaba ɗayan ka ka bugi takwas ne ba nan jin ka Na'am.
shi kuma kayan da ta bayi ne Na'am.
to haka haka haka in ta matuli ne shida da shida ne ɗaya rabon ɗaya ma ɗaya shida ne sun yi daidai sai kawai ka shafa ɗaya kawai sai ka ɗauki da ɗaya shida kawai shi ne ta bayi ba wani san mutum Na'am.
dama abubuwan matsalolin guda hudu ne. ko tawazuki ko tabayuni ko tadahuli ko kamata tadahuli kuma shine shi ɗayan zai iya shiga cikin ɗaya Ya ɓata kuma gaba ɗaya.
yanzu da uku da shida kaga uku in ta shiga cikin shida za ta iya cinye kawai ba wani abu za ta yi saura ji a ce tadahuli zara ka an muka samu uku da shida sai mu shafa uku sai mu isa da shida kawai Tada- tadahuli kenan.
Na'am.
dama min tadahuli ko tamatuli ko wafuki ko tabayi shine matsalolin guda wadda shine yake ma'ana na zanta da Na'am.
kika dubu rabon guda biyu kaga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan me aka samu Mm.
tamatuli ko tadahuli ko tabayi ko tawafi ko wani
Fa in da bayana.
shine ya fara gaya maka guda ɗaya idan ɗaya daga cikin ne aka samu ya yi tabayi ne ɗaya daga ciki Fasulutun wa rubu'in.
kamar yadda aka samu sulusi da rufi kaga sulusi uku kenan rufi hudu kenan idan ka ɗauki uku ka bigi uku nan ta shiga cikin shidan nan za ta rage ɗaya Mm.
idan inda abin da ɗaya ya rage ko sai a ci tabani ne Na'am.
don haka ne shi kawai ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan Na'am. Rabta ahaduhuma fil ahad.
sai ka ɗauki ɗaya ka guji ɗaya kawai uku sau hudu sai ka ci sha biyu to mas'alar da za ka raba gadon da ta sha biyu za ka raba
Aw tawafaqa ko ta wafi ya ka samu kasudusun wa rubu'in.
kamar yadda aka samu su biki ka ga shida ne da rubuki hudu kenan Na'am.
wannan tawafuki Na'am.
inda za ka gane tawafuki sai ka ɗauki wannan rabon ka shigar da shi cikin mai yawa Mhm.
sai ka ga nawa zai rage Mhm.
zai rage biyu ka ga ba ɗaya ba ne Mm.
shi bai rage ɗaya ba ka san ba ta bane shi wanda ya rage ɗan kuma sai ka dawo da shi shi kuma ya shiga cikin wannan wani za a ga ya shiga su biyu amma hudu ne a ga biyu su shiga cikin ta gaba Na'am.
wani wajen kuma za a ga ta shiga su in shi da shi za a ga ta shiga su uku to al'ayi hana ko zai wata shiga ne ba shi ne abin damuwa ba in dai ta shiga ɗin daidai wa da ba ta ta rage ba ku duk da haka na magana ta wata Na'am.
ita kuma wannan abin da ta shigar ɗin sai ka ce ta shi kuma ɗaya a cikin ka Na'am.
kamar yanzu wannan biyun ta shiga cikin hudu ba ta shiga su biyu ba Mm.
sai ka ce su ɗaya a cikin wannan biyu nawa ne shi sai ka ce wannan rabon da wasu ci da miki na'am inda a ce wannan uku ce dai saura nan kuma shida ne na'am to uku ta zo sai shiga cikin shida ita ma zubi ta ce amma daya a cikin uku ba sulus sulusi to tawabuki da sulusi kenan na'am kaga na ɗazu da muka samu tawabuki da nisbi Mm.
ai cewa muka yi, mu shafa rabin ɗaya da kirayi mu zago Yeah.
idan ka samu tawabuki da sulusi shi kuma yau shafa sultanin za ka samu sulusi na'am kaga da nan takwas shi a sa- shafa sultanin takwas na'am shi a mutu a mutu da sulusin kuma shi za a dawa a mutu wannan rabon ko kuma ita wannan rabon shidan shi a shafe sultanin na'am sai a mutu na'am da haka yake babu ki da kaza in da ka samu Mm.
ko yanzu ku kawai zai rabu shine zai rabu a cikin na'am amma sauran sai a shafe shi نعم نعم ضربت لوقطة في sai ka الكامل yi wani kamfani kamila a cikin wanda yake cikakken نعم inda an ce ta babu ki da kaza ko Mm.
babu ki da nufi ne da shi kenan sai ka bugi wannan nufi ban cikin cikin kamila a cikin cikakken wannan da tukwan ne Mm.
ka shafa rabin shida wannan shine kamili din نعم wannan kuma shine rabin rabin kamili wannan shine abin da yake نعم الحاصل abin da yake hasili wanda yake wata bace أصل المسألة shi ne asalin matsala duk abin da ka samu ɗin shi ne asalin matsala da za ka rabu ko a wancan da bayan da muka magana ba wannan da wasu da muka magana shi ne asalin matsala نعم فإن انقسم in ya rabu akan haka فبها shi kenan ka huta da ka zo ka raba hukun an samu sababi da nufi ka ɗauki nufi wannan ka buga sai ka samu ashirin da ku da ka tashi rabon sai ya samu ka samu kowa ya samu shi kenan wannan matsalar daga nan ne نعم فإن انكسرت على هيئة to idan kuma sai ka sari نعم za ka iya samu ka zo ka samu misali ga shi daga ashirin da hudu amma ka zo ka ba wa wani shi kuma ya zama bai raba daidai ba wataƙila sun fi biyar ne ka ce za su gaji wataƙila su da shi sai ya zama su da sun dukiyar hudu ne sai ka ɗauki hudu ka ba su to su su hudu ne ka- su su biyar ne ka ba su araban bai musu ba a shi dai abin da ya kamata su gada shi ka ba su amma da ka ba su hudun haka sun ce sun yi wani sabon rabo kuma حسن shi ne ka sare kenan نعم
ya zama abin da zaka ba din biyu daidai da masu rabon ba amma da su hudu da suka ce hudu ka ba su an yi kenan kowa zai da daidai kawai kowa yana son to shine abin da yake nufi cewa sai ka sare din garin نعم فإن باين سهامه فأمه to shi idan ya zama rabon da ka dauka ka bayar sai ya zama ya yanke bayan yi da rabonsa نعم
ka gane san rabon shi kansa ma a cikin matsalar kai ka gama watakila ka samu tawabu ce ko tabayi ne ko me ka yi bibi matsalar ka ka samu asalin matsala asalin matsala kuma ka ɗauki wani rabo ka ba wannan mai rabon ya je ne watakila uwa ce ka ɗauki ko goma ne ka bata tunda ita kai ce da ya race ita da ba wa mu نعم amma idan misali mutum biyu ne sai ka ɗauki uku kamar su ai yayi tabayi ne ko Haka.
to sai ka duba ka gani shi abin da ka bayar din me yayi da su mutanen ka bayar ni yayi da su ko ta wafiki yayi da su ko ta mazili yayi da su ko ta dahuli yayi da su kaga tun ka gama da wancan matsala Eh.
kuma yanzu ka zo ma tsakanin rabo kuma da wani rabon shi ma sai ka dubi wannan abin kuma Na'am.
ya aka samu kasarar ya kasarar yake shi ko da ka ba su tsakanin rabo kenan da kai Na'am.
yawwa da ana magana kai da kai ko ana maganar rabo da rabo kai akwai Na.
yanzu kuma ana maganar rabo da kai da rabo da rabo ne suka yi ta bayi ne ko ta masu ko ta dawo ta gyaggyara su Eh.
ta guji matsala yanzu kuma an koma zancen rabo da kai Na'am.
shi ne kuma aka samu wannan matsalar ko ta bayi ne ko ta dawo ne ko ta wabu ne ko ta masu
Na'am. Fa in bayana sihamahu to idan rabar da je ba- ya ta bayi ne ka ummin kamar uwa
wa banaini da kuma ya'ya guda biyu wa banataini.
da kuma ibna shayi Na'am.
ibna shayi waɗannan Na'am.
kaga yanzu uwa mai Eh, ciki Sudi.
sujiki saboda ga muna hango ibrahim ya gura sai ko Eh, to sai wa kuma sai ibanaini da ibanaini.
ibrahim da ibn kayyim nan wajen goma shi
Da zafar ko?
sun zama sun zama a A cikin tubai.
tunda akwai ibrahim ya gura sai ba nan tan ibn kayyim sai ya shiga da Allah Zafar ko? Eh, tunda haka ne sai ka duba ga me adadin aga za ka koma wacin komuna da suka ba mu ta baya kenan Na'am.
cewa fa in jama'a idan ka zo ka sami adadin masu lado sai ka duba adadin zukurin asibiti Eh.
idan ka tawa adadin ina fi wani zukurin sai ka duba ga wannan Na'am.
ita za ka ba a nan wajen Na'am.
sai ka ga cewa su kuma menene abin da za su samu kenan na'am.
kaga maza biyu su su biyu ne eh, kaga daga nawa hudu kenan Eh, hudu.
mataye su biyu ne su biyu ne daga biyu kaga shida kenan Na'am.
kaga in haka ne duban matsalar su ma daga shida ne kenan na'am kaga wannan ka duba wannan matsalar guda biyu ne ne kamar su amma su biyu saboda haka za ka iya shafa ɗaya kamar ɗaya na'am
tun da haka ne ita uwa mai za a bata kudu
sai bayan an bata cewa sai ibnu ne wabana ce na'am ibnu ne wabana ce ni masalan su su shida ne na'am to ba abin da suke sun shida suka mutum da azra ce kuma yanzu ka dauki biyar ka ba su na'am
ka ga tsakanin su su da rabon su kafayi ba ni domin biyar ta shiga cikin shida aka rage da ka ga masalar yau ga shi an gyara amma kuma da aka zo masalar sai aka samu tumani shi ne abin da yake maka magana na'am kaga yau an samu ta ba an samu an yi tawafuki an samu daidai ne so tsakanin rabon uwa da rabanta da ita domin ka ba ta ɗaya kuma ita mace ta ɗaya ce.
haka ne kaga anan wajen an yi daidai Mm.
amma tsakanin rabon ƴaƴaye maza da ƴaƴaye mata wanda su shida suke so kuma ka ba su biyar kamar ne na'am kaga abu bai daidai ba Na'am.
domin ka tashi ka ba su ai ba rabo ba zai yi ba gaskiya ne.
shine abin da yake nufi Na'am.
kaga anan wajen yau rabo yayi ka bayar ni da kai na'am shine magana larabatu fi lamata alaki Na'am? Bari.
eh larabatu
Zai na wani.
ta ya fa'in bayana Yawwa.
Na'am.
To, to shi kenan.
Eh.
Zara ba su fi lamata masala.
alaki Sai ka buge shi a cikin masala.
na'am
Babu wani abu kawai nan.
yawo
Zara ba su buge wani abu ba.
Eh.
Shi kenan. Sai ka buge shi a cikin masala. An ce ka buge shi a cikin masala yanzu sai ka bugi shi wannan rabon.
Na'am.
Ai wannan as- su mutanen Mm.
a cikin masalan su.
Na'am.
A kan haka ne ga wawi ga wawi kenan. Sai ka dawo da rabon uwa.
na'am ko kuma a hanka garawa ba su waɗannan ɗin sai ka bar su biyar ɗin eh ka bugi wannan shirin su biyar ɗin Na.
ko kuma ka dawo da rabon uwa ka ce shirin su shida ya zama wa wani kenan eh talatin da shida na'am To in ka samu talatin da shida kaga uwa da uwa da kwaya ɗaya gare ta aka bugi ɗayan ta su shida kaga a tana da shida kenan yanzu na'am kaga shora talatin na'am talatin ɗin nan kara mun shida ya kowa zai samu na a sanar da biyar kenan biyar eh amma kuma maza ya kamanta ninkin mata ne kana ka shi kenan maza su samu goma goma kenan mata ne aka samu biyar biyar kaga maza guda biyu sun samu goma goma ashirin kenan bayan sai su kuma sun samu biyar biyar kaga goma kenan kaga talatin din kenan shi ne kaga masu ana ta samu na'am shi ne abin da na fi na'am
wannan kaga inda aka sami Ka bayi.
rago ya ka bayi ni da rago kenan na'am shi ne to haka za ka yi.
na'am ba ruwanka da wani gyare gyare Na'am.
in dama tun can asali amin dama duk inda ta bayi ni aka samu ta bayi ni kawai da aka ajiye a cikin matsala kawai na'am to shi kenan yanzu ma kawai abin da za ka samu su kan nasu ne yayin rabansu ya kamata su samu su ka shi ne ka fi shi kawai
wa in tawafaqa mun ku tawafi ne ka sitti banati kamar da aka samu shi ke banatin wa abawaini da kuma abuwai ne kowa da kowa na'am larabta larabaka da sai ka buki wa bikin
na'am aw ala shi ya fitin sa kenan Mhm.
yawa da sai ka buki wa bikin abin da za ka kenan ya fitin sa kenan na'am Eh, yau kuma abin da aka samu tawafuki aka samu tsakanin raban da raban na kamar yanzu misali siki banatin na'am ya yayi guda shida ne suke so sultani misali ko eh su kuma wa uwa da uba eh kowane daga shi yana son tsakanin wannan da wannan tafasi ne a sha biyu tsakanin wannan da wannan tadawu ne na'am a sha biyu kaga matsala daga shi da shi kenan Mhm.
tun daga haka ne yanzu su uwa da uba kowane su da shi yake so ka ba shi daidai na'am ba a dace da shi ba Mm.
ba ruwanka da rigima a nan sai wa'annan suna neman sun shani na'am sai ka ɗauki su suno ne su shida su su shida ne ba na ce ko No.
sai ka ɗauko wannan hudun ka ba su hudun nan ganin shida aka wasu su No.
wani hudun ta shiga cikin shida aka rage bin ta ta shiga cikin hudu ta cinye ɗaya a cikin biyu ka ga ta wasu shida da ne nufi eh tun daga haka ne ya za ka shi ne ce da rafa kuɗin kanin sai ka bujo baka a cikin kanin shi ke ɗin nan kawai sai ka ɗauki wannan rabon rabin wannan sai ka bujo matsalar shi na'am a shira ba wa shi ne shi ne uku ba Eh.
uku sun shida na'am sha takwas sha takwas sha takwas ne shi za ka bujo karama na'am ita uwa uba kowane ne ɗaya gari su nufi an buji ta uba kowane yana da uku uku ko na'am
haka ne eh wa Haka suna da shida.
eh a cikin sha shida ka ta na muka ce Sha sha takwas.
takwas a shara nawa kenan sha biyu rashin su su shida su kwana shi ne kaga kowanne zai tafi biyu kenan kaga kuma kaga rabar yaro na'am to na'am abin da za ka gina wanda ka kame shi na'am wannan kaga mun yi magana ne a inda aka samu kasari a bisa rabo ɗin ɗan na'am domin uwa da uba da aka basu a daidai ne eh
amma mutum ɗaya ne a cikin rabon kaga rabon uku ne mutum uku ne a wannan rabon amma biyu sun yi daidai su ɗaya bai rabo ne na'am to shine an samu kasari ala ayyiri na'am a bisa rabo ɗin ɗan na'am to ana samun kasari kuma ala ayyiri ne na'am kamar yanzu uban nan ka ba shi rabon ya dace da shi amma uwa sai zama wata ila bai dace da ita ba a yaya yanar su ma kuma bai dace da su ba ka ka sai alhaji zai kenan kuma kowanne sai ka duba ka gani me yayi kasaran da shi bayi ni ko ta dawo da ko ta na'am ko ta ta mafi ko ta bayi ni abuwa na'am inda na manta dawo ne ai wannan ya kamata ya yi a Eh.
daidai wa daidai na an ce masu lini shi ma ai duk mun dace wannan babu dama haka ake amma da ka an jawabi ki ko ta bayi ni shine rikici ai haka ne to shi ma wancan rabon da aka samu shi ma yayi da kyau na'am kasaran da yayi yayi da shi sai ka dubi wannan kowane a wasu a yasa lamu ta hanyar na'am za a iya samun kasaran ba duk su uku na da rabon kuma kowa bai daidai da shi to ba a samun kasari sama da kasari guda uku a cikin rabon gado wannan shi ne mutuka yanzu shi ne muka yi yanzu kafin da ya muka yi. za mu zo mu gani kuma idan alhaji zai zo ya za a yi idan kuma salatu a yi ne kuma ya za a
na'am yi yanzu da za mu tashi shi ne alhaji alhamdulillah alhaji